إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a wanda shine yammacin biyu ga watan rabiul awwal shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama wanda ya dace da lissafin 8 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na shida cikin jiragen darussa masu taken ladabi da biyayya inda muke karanta da tafai a akalla guda uku waɗanda suke karanta da mu ladubba da tsare-tsaren zamantakewa a bisa hasken hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shiriyar magabata cikin sahabbai da tabi'ai da wanda suka bi bayan tsakirtawa Allah ya kara musu yarda littafi na farko da muke karantawa al'adance shine littafin kitabul adabi na al-imam al-hafiz abubakar ibn abi shayba wanda ya rasu ne shekara ta 235 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam za mu tashi kai da yayin da malam ya ce babun rajuli yamdahur rajula babun da ke bayani akan mutum ya yabi mutum wato mutum ya yabi dan uwan shi mutum ya faɗi musu kalma ta yabo musamman a gabansa ko ido da ido ina hukuncin haka musulunci za mu ga cewa imamul bukhari ya yi babuka makamancin waɗannan ya raba su farko ya ce babu ma yukrahu min at-tamaduh babin abin da ake kyama na zuga juna da yi ma juna kirari sannan kuma ya sake kawo babu man asna ala akhihi bima alima min alkhair babin da ke bayani akan wanda yayi wa dan uwan shi yabo bima ya'lamu ina jin fara mata bima ya'lamu da abin da ya sani na alkhair kenan akwai wanda ya halasta akwai wanda bai halasta ba za mu ji hadisai game da wannan matsala قال يجي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد عن أبي معمر عن المقداد بن عمرو قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو على وجوه المداحين التراب wannan hadisi mala ya karbo shi daga babban malami Abdurrahman ibn Mahdi ibn Hassan al-Ambali ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi wanda sananne ne mutumin garin Basra yace an Sufyan daga Sufyan ibn Sa'id al-Thawri al-Imam Sufyan al-Thawri shi kuma al-Habib ibn Abi Thabit babban malamin cikin atba'u tabi'i daga Mujahid wato Ibn Jabar daga Abu Ma'mar shine Abdullah ibn Sakhbara al-Azdi Abdullah ibn Sakhbara al-Azdi shine Abu Ma'mar shi kuma yace daga sahabi Miqdad ibn Amr wanda aka fi sani da suna Miqdad ibn al-Aswad baban shi shine Amr ibn Amr ibn Sa'laba ibn Malik amma akwai wani mutum mai suna al-Aswad ibn Abd Yahu wanda ya taba tabanni a jahiliya ya tabannin shi Miqdad wato ya adopted din sa a matsayin da kamar da suka saba a jahiliya Miqdad sahabi ne cikin gwarazan sahabbai cikin jarumai sun daga yakin Badar da sauran yaƙe-yaƙe duka ya halarce su ya rasu shekara ta talatin da uku bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam Zahabi ya bani labarin cewa wani wani ruwan magani ya sha sai ya kashe shi wani tuko ya sha na wani itace sai aka samu aka sai sai ya kashe shi da ya kwanta wannan rashin lafiya bayan ya sha wannan magani sai ya wasici da dukiyarsa mai tarin yawa ya ce a ɗiba a ba jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Hassan da Hussein a sake ɗiba duka a cikin sulsi a baiwa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke raye sai wasiya da dukiyarsa Allah ya gafarta mishi Allah ya kara masa yarda to mikidadu shine yake cewa amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an nahfuwa fi wujuhil maddahin turaba annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya umarce mu da mu ainihin watsa ƙasa a fuskar masu yi wa mutane kirari yanzu wannan hadisin akwai maganganu da yawa da malamai suke akan shi na farko aka ce mazah shine wato mutumin da yamdahu nasa fi wujuhihim bil batil shi ke ce mishi mazzahu wanda yake mutane kirari yana ziga su akan idan su zigawa wata take akwai ƙarya a cikin ta akwai wuce makaɗi da rawa kamar abinda mai kirari yake ko maroki ko mawaki ko wani wanda yake so ya ziga wani irin wannan abin babu kyau sannan umarni da yace amarana shin umarni ne na wajibi ta yadda in dai kaga wannan abin to sai ka aikata haka ko ko umarni ne na istihbabi malamai sun karkata zuwa ga cewa mustahabbi ne ba wajibi bane sannan ko malamai sun yi sabani wajen fassara shida game da me ma'anan cewa an yahtuwa fi wujuhi an nahtuwa fi wujuhi al-mazahin turaba wasa musu kasa a fuska shi da kanshi mikdad ibnu amr radiyallahu anhu da ya rawaito wannan hadisi yayi aiki da hadisi kamar da zamu ga mu ji wata riwaya ta kan yi zuwa ga haka kuma fassarar da ya dauka shine zahirin fassara ka ɗebi kasa ka wasa a fuskar shi ma'ana ka nuna mishi kaskantarwa ka kai ɗan baratin ɗinsa ta hanyar watsa mishi kasa wannan ita ce fassarar shi mikdaru da kuma abin da ya aikata sannan akwai fassara kuma ta biyu wadda tana nufin a hana shi komai alkhaiba wal hirman duk yadda zai kai ga roƙo idan ka zo kun dauran aure ko wani taro wani ya ta maka roƙo yana maka roƙo to kar ka sake ka bashi to rashin bashin nan ɗaya yake da kama a ce ba wasu ma yakan faɗa ya ce ya watsa mini kasa a fuska kinaya akan ya ya ba da kai ko ya maka abin da ba shi kake sa rai ba wannan mafasara ita ma akwai tadi ibn azir ya kawo a cikin fatul bari sannan fasara ta uku shine wato a kace mushi taqullahu bi fika turab ka mushi baka da kafi Allah ya sa bakin kai cika da kasa ma'ana kar ya samu wani arziki wato zaka ga mushi addu'a mara kyau wasu kuma suka ce a zaka ɗebo kasa ne sai ka aje a gaban shi shine ya so ala waje turab ma'ana haka kana nuna mai cewa kai fa asalin ka ma kasa ne ba wani mai daraja bane kai bala sana abu ana yaba maka wannan fasara ba wasu malamai sun yi ta wasu kuma suka ce a ka bashi duk abin da ya tambaya ka bashi ka tura mai aniyarsa ma'ana haka ai duk abin da ka bashi ma fa kullu ladhi fawqa turabi turabu wannan fassara abin mamaki zaka ji kuma fasara malamai bace ko amma limamul baydawi fasara sake yace abin da yake nufi shine an to iyahu bi anna kullama fawqa turabi turabu duk abin da ke saman kasa kasa ne bai ga wadannan fasaroli zamu iya ganin cewa babu shakka fasarar sahabi da kuma aikin sa shi da ruwaito hadisin ta fi kowace fasara fitowa fili kuma za ta wadatar da mu daga bukatuwa zuwa ga wannan tawile-tawilen da haka babu bukatar wannan tawile-tawile wallahu a'lam sannan malamai suka ce za a yi istisna'i ba kowa za a yi wa haka ba za a yi istisna'i idan ta fuskar idan ne yin wannan yaban gaskiya yake faɗi wata bukata ta sa yake faɗa da kuma ta fuskar idan shi ne yin yaban an san ma'asumi kamar manzo ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya yabi idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi wani to ba za a ce hukuncin shi bai da wannan ba kuma an samu hadisai da dama sun zo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yabo wasu mutane akan idansu hasali ma shi bukhari da wancan babu yake cewa babu ma yukrahu sorry babu man afna ala akhihi bima ya'rifu wanda ya ba wa dan uwansa da abin da ya sani bukhari sai ya kawo daga cikin hadisan da ya kawo hadisin sai na Abubakar wanda yake cewa izarin sa din nan yana jan kasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kai baka da wannan matsala kaga ya yabe shi akan idan sa zaka ana iya yabo din amma ya zama bisa ka'ida a faɗi gaskiya ya zama kuma akwai bukata ya zama kuma ba a yawaita ba قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور to wannan hadisin muslim ya fitar da shi baya ga malam anan haka al-Imam al-Bukhari a cikin al-Adab al-Mufrad da al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin musnadin sa haka Ibn Majah a cikin as-Sunan da Imam al-Tabarani a cikin al-Mu'jam al-Kabir din sa قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن همام ابن الحارث anna rajulan ja'ala yamdahu usmana rahmatullahi alayhi فعمد المقداد فجثى على ركبتيه قال وكان رجلا ضخما فجعل يحثو في وجهه الحصى فقال له عثمان ما شأنك فقال رسول فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المذبحين فاحثوا على وجوههم التراب har ila yau ma da sake kawo daga gundar wato Muhammad ibn Ja'far babban ainihin wato malami din nan ɗalibi a gidan makarantar shu'uba kuma abula a gidan shi malam shu'uba din domin ɗan matarsa ne sannan shi kuma daga malaminsa mijin mahaifiyarsa shu'uba ibn al-hajjaj al-ataki babban malam malam shu'uba ya ce daga mansur wato ibn al-mu'tamir ibn abdullah abu atta ɗaya daga cikin a'immatu sunna a kasar kufa wanda ya rasu ne shekara ta ɗari da talatin da biyu wato shekarar karewar daular banu ubayya kenan wannan shekara ya rasu ko kuma 133 kamar da Imam Az-Zahabi ya karkata zuwa ga haka a cikin Sirru Alamin Nubala Allah ya gafarta musu gaba da. Malam Mansur ibn al-Mu'tamir yace daga Ibrahim yani an-Nakhai ken an Hammam ibn al-Harith an-Nakhai aidan amma madan Harith yake cewa anna rajulan wani mutum ja'ala yamdahu Usmana wata rana yazo yana ta zuga Usman rahmatullahi alayhi fa amada al-miqdad sai miqdad yayi sauri fajasa ala rukubatai sai nil down ya tsuguna akan gwiwoyinsa wato ya matsa kusa da ƙasa kenan wa kana rajulan dakhaman dama dogon mutum ne shi miqdad taka yana so ya debi kasa sai ga gare tsuguna ta tafi suke diba faja'ala yahtu ala wajhihi al-hasa idan ga diban kafan kwami yana watsa wannan mutumin a fuskarsa fa qala lahu usman sai Usmanu ya ce masa ma sha'anuk me haka ya haka kuma faqala sai ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzo Allah ya ce idza ra'aytumul mattahina fajsu ala wujuhihim turaba idan kun ga masu yin kirari wa mutane watsa musu kasa a fuska wannan hadisin yana fassara mana wancan wato yanzu nan aikin sahabin da kuma muwafaqar sayyidina Usmanu akan kun ga da sahabbai su suke tsayawa akan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta farko usmanu ya so yayi inkari dan bai saba ganin wannan abu ko bai sani ba amma da aka gaya masa cewa umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ce to gaskiya dai muna buƙatar wata fassara ko sharhi ko kaza yanzu mutane abinda kawai suke so shine duk abinda za su ji na hadisi to ya zama dama ya dace da mindset din su ya dace da abinda suka riga suka yi framing suka yi programming kuma su akai to ya dace da wannan yana zuwa sabanin abin da suka ga kwakwalwarsu ta amince to masu saukin matsala sai su ce a musu shari wato a kokari a murde shi har ya dawo kan fahimtar su wanda suke kuma da babban matsala sai su ce a ba ma haka bane ko hadisin ba zai aiki da shi ba ko ba ma haka annabi ya ce ba ko kuma ai ya ci karo da kaza ya ci karo da kimiyya ko ya ci karo da wani abu da suka saba gani Allah shi kyauta amma ga shi Uthman bai ce to ai ya kamata ai a lura kuma ko ko kuma a duba fassara sai ya karba kai tsaye ba a rawaito cewa ya sake yin musu ba wannan ita ma riwayar Imam Muslim ya rawaito ta haka Imam Abu Dawud da Ahmad ibn Hanbal duka sun rawaito haka na Imam Bukhari a cikin Al-Adab al-Mufrad da shi kanshi Ibn Abi Shayba a cikin littafin sa babban wato Al-Musannaf قال حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن معبد الجهني عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والتمادح فإنه الذبح har ila yau daga gundar Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali rasulsa shekara ta 193 shi kuma daga malaminsa babansa Shu'ba daga Sa'ad ibn Ibrahima ibn Abdurrahman ibn Auf wanda shi kuma ya rasu ne shekara ta ɗari da ashirin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Ma'bad ibn Khalid al-Juhal sahabi ne wannan amma yana da riwaya daga sahabbai da dama irin Muawiya irin Sayyidina Abubakar irin Umar da makamantan su an Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu an abihi qala Muawiya yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu najma iki alaihi salatu wassalam yana cewa iyyakum wat-tamadhu fa innahu dhabahu ina hana ku da zuga junan shi babu shakka zuga juna a dinga yaban mutum ana zuga ana zuguguta shi azzabahu ma'ana fa innahu kazzabahi kamar an yanka shi sai aka cire kafu tashbih din domin mubalaga wajen kwatanci ma'ana kamar an kashe shi ina ma'ana haka shine wannan zai sa farko tukuna zai yarda da duk abin da ake faɗi a kan shi dan adam yana yarda da abin da aka faɗa na yabo a kansa ko da fi qararati nafsi ba ya zama haka zai na biyu kuma wannan zai sa ya saki jiki da abin da yake a kai na alkhairi ba zai ƙara wani ƙoƙari ba zai kuma ci gaba da wato abin nan labartawa cewa ai suwa na masu yabe da shi da masoyan shi za su ta labartawa cewa ya an yabe shi ai wani ma ya faɗi yabo a kan to daga nan sai ya halaka da ka tun farko sai aka yi umarni da ka kiyaye bakinka daga irin wannan yabawa dan ka ta zama sanadiyar halakar da dan uwanka musulmi قال حدثنا ابو الاحوص wannan ita ma riwaya tana cikin sunan ta ibn majah da kuma ainihin wato littafin abin nan kamar yadda al-imam ibn hajar ya kawo wato al-bayhaqi ma ya rawaito shi a cikin as-sunan al-kubra da tsayinsa قال حدثنا ابو الاحوص عن عمران بن مسلم عن ابراهيم عن ابيه قال كنا قعودا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدخل عليه رجل فسلم عليه فأثنى عليه رجل من القوم في وجهه فقال له عمر أقرت الرجل أقرك الله يثني عليه تثني عليه في وجهه في دينه wannan kuma daga abul ahwas shine wato sallam ibn sulaim al-hanafi shi kuma daga imran ibn muslim abubakar al-qasir kenan al-minqari daga ibrahim at-taymi daga babansa ya ce kunna qu'ud mun kasance shanu muna zaune qu'udan muna zaune inda Umar ibn al-Khattab a gaban sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fa dakhala alayhi rajul sai ga wani mutum ya shigo fa sallama alayhi sai masa sallama fa asna alayhi rajul min al-qawmi fi waji wannan bako da ya shigo ya sallama sai wani daga cikin mutanen da ke zaune a wajen sai ya fara yi mishi yabo da ziga فقال له عمر عمر يجي أقرت الرجل أقرك الله لفظ أقر yana zuwa da ma'anan al'aqar shine aljar ka ji masa rauni ko kuma qat'ul udwi ka yanke masa gaba kamar yadda Allah yake faɗa fa aqarun naqata ko fa aqarun naqata in ka ce kai cewa taqulu lana taqulu wa qad malat bina menene yake cewa ta kullu wa kad malal ghabitu bina ma'an aqarta ba'iri yamra al qais fanzuli fa qultu laha siri wa arkhi zimamahu wa la tub'idini min janaki ko an janaki al mu'allib a cikin mu'allakarsa wai da yabi matarsa wannan budurwa ne ta kura mata bayan ya je ya yanka rakumarsa suka haura kuma ta su shine sai kuma ya raƙuman ya nemi ya gaza shi take ce masa yake cewa ta kulu tana ce min da ni waqad malat waqad malal ghabitu bina ma a lokacin da haudajin yake karkacewa da mu baki ɗaya suna rangaji akai tana ce min akarta ba'iri kayi wa raƙumi na nauyi ko kana nema ka kada shi yamra alqais fanzuri don Allah ka sauka ibn qais yace siri ki cigaba tafiya wa arkhiz imamu ki sakan mishi linzami ya tafi kar ki takura mishi wala tubidini an janakil muallimi kar ki ne santa ne daga kuiban yanki wanda suke masu dadin shafawa saboda kai su mutum banza ne Allah ya kyauta ba dan ma dai karatu bai hada mutane da dawakan shi Allah shi kyauta to da haka Allah yake cewa shi kuma fa aqarun naqata wa atau an amri rabbihim ko wa qalu ya salihu itina bima sayyidina kunta min al mursali daka al aqar shine dabba tana tsaye ai mata rauni wanda ya kada ita a jikin wata makasa ko wata gaba ko kuma mutum haka yana tsaye a mishi sanda misali a wuya ko a a kirji ko duk wanda aka san cewa da an bugi mutum a ɗabi'ance kawai zai faɗi to wannan shine al'aqar daga sai sai nan wari yace aqarta ar-rajula ka kayar da mutum ka ta yi mishi rauni a ƙarakan lau ya mishi bukata ya ce Allah ya sa kai maka faɗi sai bai kamata kai waɗanda uwanka haka ba tusmi alayhi fi wajihi fi dini ka zo akan gidansa kana yaba mishi game da kyan addininsa ka ce mishi ai wani kai ka ji daɗi kana kai da sallah kana kyautatawa ka ji daɗi har da ka ta zauna wanda ka kana kana da kokarin zuwa makaranta Allah ne ya samu a dashin kaje da wani ma daukan shi ma wani abu amma su salaf abun su wannan ba daidai bane jama'a dama mun ce muna so mu koyi ladabi ne irin nasu to mu kiyaye jama'a kaga wannan abun yanzu mun muna yin shi sosai za mu faɗa wa ƴan uwanmu haka muna faɗa wa junanmu in Allah ya taimake ka an zuga ka ka ki zuguwa Allah bai taimake ka ba sai ka zo ka dauka da gaske to me zugan kaga shine albadiu azlam kenan wanda zai fara zuga ka har kai ka zugudin to ya ya fi barna da ka sai mu kiyaye harsunan mu daga yabawa mutane yabawa haka kawai da muka san za ta iya halakar da su za ta iya sa musu al'amnu min makrillah za ta iya sanya su cewa ai su wata tsiya ne kuma musamman idan ka san cewa wato wanda za ka yaba wa din yana maka zaton alheri kai da za ka yaba wato bai tunanin za ka yi ƙarya ko za ka yi almuzahara to ina alaƙar wannan kuma da ɗalibai da malamansu wanda malami a ɗabi'a yakan yaba wa ɗaliban shi idan su yi ƙoƙari yakan idan sun ci jarabawa ko a ce a tsaye da su ma a yi musu sana'i ko a yi musu wani abu makamancin haka to wannan baya ciki to wannan za mu iya kwatanta shi da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shine malami sabai su ne ɗaliban shi ya dinga yaba wa ayyukansu da suka yi na alkhairi kuma da muka ji yayi ba sayyidina Abubakar har zai mutu ma yana cewa ma nafa'ani malu ahadukum ma nafa'ani malu sayyid malu Abubakar babu wani a cikin ku daya da dukiyarsa ta amfane ni kuma da dukiyar sayyidina Abubakar ta amfane to haka musamman idan mutum yana yakin alkhairi ko ya kyautata Allah ya bashi umarni shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa khudna wali sadaqatan tutahhiru wa tuzakkihim biha wa salli alaihi kai musu yabo kuma annabi ya musu yabo to da haka idan malami ya yaba wa ɗalibansa akan wani kokari da suka yi dan ya nuna musu ya ji daɗi kuma ya ya amintu da sun ɗauki hannu kuma da su samu ƙwarin gwiwa ci gaba da yin wannan abin da babu laifi a kan wannan wanda yake nufi yabo ga magari wanda babu bukata wannan yana iya halakar da mutum kar ka zama kai ɗan uwa sanadiyya halakar da ɗan uwanka wasu ina fata mun gane malam ya ci gaba da cewa haddasana muhammad ibn bishirin قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم قال سمعت عمر يقول المدح الذبح لقى محمد بن بشر بن الفرافسة العبد ɗaya daga cikin malamai ne mutanen kufa ana mashi alkunya da abu bakri ya daga cikin malamai da suka rasu da wuri shekara ta ɗari biyu da uku ne rasuwarsa shi kuma ce daga ubaidillahi ibn umar al-umari ke an zaid ibn aslam daga baban shi aslam قال أسلم يتي سميت عمر يقول ناج عمر ينا شيوا المدح الذبح shi ya ba wa mutum kamar yanka shi wannan mun ji shi marfu'a nan kuma gashi ya zo ainihin wato mawqufan ala Umar al-Imam al-Bukhari ya tada shi a cikin al-Mufrad haka nan kuma abin nan wato Ibn Hajar ya inganta wannan riwaya a cikin Sahih Bukhari a cikin Sharh Sahih Bukhari وحدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا ولا يأتي الرجل فيثني عليه في وجهه فيقطع ظهره فلا يمنعه فلا يمنعه شيئا daga waqi ibn al-jarrah daga Sulaiman ibn Mihran al-A'mash al'asadi babban malamin nan wanda rasuwarsa shekara ta takwas a watan rabiul awwal irin wannan da muka shiga daga abu ishaq wato shine amr ibn abdullahi sabi'i abu ishaq sabii babban malami rahmatullahi alaihi daga abul ahwas shine auf ibn malik ɗaya daga cikin mutanen da khawarija suka kashe a zamanin farko din shi kuma yake cewa daga abdullah ma'ana ibn mas'udin ibn mas'udin yake cewa idza talaba ahadukumul hajata idan wani ku na neman wata bukata fa ya taluba qab talaban yasira ya neme ta nema mai sauki in ka da wata bukata a gun wani ka neme ta cikin sauki wala ya'ti rajula kar ka tafi inda yake fatusni alaihi ka je kai ta ziga shi fi waji a fuskar sa fa yaqta zahru har ka karya mishi baya ma'ana har ka zama ka ci galaba akan shi wala yamnu shay'a ai zama ya baka wata kila babu kyakkyawan niyya wato ana neman mutum ya wani taimako a wani aikin alkhairi ko gidan masallaci ko kula da marayu to kar ku tashi ku je ku yanka mutum ku je ku ta ziga shi ku ta ziga shi har sai ya rasa yadda zai dole sai ya baku yana iya ya baku alhalin ran shi baya so amma yana baku ne saboda yanzu yana so ya proving muku abin da kuka faɗa a kansa an riga an faɗi magana a kansa an yaba mishi to ba zai iya ki ba amma an faɗa mishi magana ta biyu wani ka taimaka za a yi aiki kaza fi sabilillahi shikenan in ya bayar fa biha wa ni'mat in ya bayar ba alhamdulillah ala kulli hal wa na'udhu bihi min hali adilla amma ita zuga mutum a rubuta mishi takarda ko a je a sanar a gidan rediyo cewa wani ake so sai yayi ko ya zo wajen lancin a yi ta zuga shi har ya je irin ba washe yake cewa gwaiwa ta hau kaya to wannan ba kyau ko mun gane wannan riwayar har ila Bukhari ya fitar ta Adab al-Mufrad da Imam Tabarani Abu al-Qasim a cikin Al-Mujam al-Kabir wata makamanci wannan wata wata makamanci wanda daga Imran da Husayn qala hadathana Shababa ibn Sawari qala hadathana Shu'ba qala an Khalid bin al-Hazza an Abd al-Rahman ibn Abi Bakr an abihi qala madaha rajulun rajulan inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قطعت عنق صاحبك مرارا ثم قال إن إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقول أحسبه ولا يزكي على الله أحدا wannan kuma daga shababa ibnu sawari abu amr bin fazari ya rusu kasa 206 yana da hadisi cikin kutubu sita gaba kida daga shuba daga khalid al-hazza daga Abdurrahman dan gida Abu Bakar dan gidan sahabi ne daga baban shi Abu Bakar ta sahabi dari shi kuma yake cewa wata rana wani mutum madaha rajulun rajulan inda Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai tsaye ya tsaye ban wani fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce mishi qat'ata unuka sahibika ka yanke wuyan dan uwanka ka kashe dan uwanka ka kashe dan uwanka mirara ya faɗa mishi haka ya maimaita ya maimaita ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجي إن كان أحدكم ماذحا أخاه لا محالة idan ɗayan ku yana so ya bi ɗayan ɗan uwansa babu yadda ya iya tsaya ya bar nan fal ya kun to sai ya ce a hasib ina tsammanin shi mutumin kirki ina mashi fatan alkhairi wala yuzakki ala allahi ahad kar ya shiga gaba ga Allah da ya bawo shi za zaka ga abin nan laraba suna yin wannan malamai suna yin wannan in ta kama za su ambaci wani sai su ce nahsibuhu kazalika ko ahsibuhu kaza ina tsammanin shi iri kaza ne wala uzakki wala uzakki ala Allah ahad amma bana yaba wa kowa gaba ga Allah wannan abun gujewa ne in muka lura da ke wannan hadisan suna nuni zuwa ga yadda salaf tun daga kan annabi da sahabbai suke da taka tsantsan wajen abin da za ambata na yaban mutum sannan kuma in sun ga wani yayi to nan take za su taka mishi burki saboda inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiru to da shikenan ya zama duk wanda ya samu hali sai haka kenan babu matsala ina fata mun gane wannan kamar mun tsallaka kuma littafin makarimul akhlaqi na al-hafiz ibnu abi dunya Allah ubangiji ya gafarta masa shi bai gushi ba yana kawo mana muqaddimat waɗanda suke da alaƙa da wato kyawun hali din za mu tashi daga inda yake cewa al'aqilu man istafada am fasa umri mai hankali shine wanda ya ci moriyar numfas numfarfashin rayuwarsa duk yawan numfashin rayuwarka duk yawan tsawon rayuwarka daga musan da aka haife ka ko kuma ce daga sanda aka busa ma ɗan tayin karai ɗin nan to fa count down ne ake sauka yake kamar da shauki yake cewa daqatu qalbil mar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa sawai bugawar zuciyar mutum da take to tana ce maka ne fa rayuwa mintuna ne da ɗan sakani to musamman kuma yanzu a irin zaman da muke rayuwa wanda mutuwar fuja'a ta waye gari ba ma abin mamaki bace kusan kullum sai ka ji an yi ta yanzu sai kaga mutuwa har ka rasa ma wanda zaka je kamar daurin aure ka rasa lai zama da zaka je an gaice ka nan an gaice ka can to ta na kai za a gaya kai za a gayyata ma mutane ba amin mutane kai ne za a gaito mutane a ce su maka sallah ko ya ko gobe to daga sanda kai wa kanka fada kai wa kanka kiyamul layli abin da ya rike maka da numfashi idan kana so ka zama mai hankali wato wanda ya san ciwon kansa to yi kokari ka ci moriyan wannan ragowar numfashin ka yaki alkhairi shi abin da yake so ka mana wasu nasoshi da ke goyon bayan wannan kyakkyawan tunani da ya kulla wa tasari ba'du ahli ilmi qala qala ba'du al-hukama inna al-layla wan-nahara ya'malani fika fa'mal fihima yace wani daga cikin masu hikima yake cewa kaga dare da wuri kullum a kwana a tashi a kwana a tashi to suna aiki ne na mene na ƙara tura ka kusa da mutuwarka ji to kai ma yi kokari kai aiki a cikin su kar ka bari kawai sai ka kwanta ka tashi ka sake kwanciya ka sake tashi in ya illa hayatul dunya namutu wa nahya namutu wa nahya wato abin nan na namu wa nastayqiz kullun kana bacci ko kana tashi har ba za ka ankara ba sai ka ga tunda baka da gemu gemu ya fito maka tunda baka da furfura furfura ta fito maka tun ana samun ka cikin matasa kan kuma cikin dattawa wani da wani da kasari sun mutu wani ma ya tsiyace wani ma ya bace wani ya hukace duk suna mutane sa ta canzawa daga yadda ka san su kai kuma kana nan sahihi lafiyayye amma ko baka dau izina ba babu shakka akwai karancin hankali ko kuma karancin cin moriya hankali a cikin wannan tabi'a da mutane suke a Allah ka yayi mana wa haddathani azhar ibn marwan ar-rafashi kenan qala akhbarana kahmas ibn al-minhal annahu sami'a rajulan yaqussu yaqulu li sahibi lahu ya ji wani mutum mai wa'azin turmi yana cewa wani abokinsa ai ukhayya ya kai dan uwana innamal laylu wan naharu khazanatan kaga dare kaga wuni to wasu taskoki ne guda biyu man auda'ahuma shay'an asusu ne guda biyu wanda duk ya saka wata ajiya a cikin su wajadahu fihi ma zai same su a cikin ko daren dadewa duk abin da ka aje a cikin dare da wuni na aiki to zaka same shi wa an shadani abu abdullah at-taymi yace abu abdullah at-taymi ya ainihin wato rera mana wannan waka yake cewa la'amruka mal ayyamu illa mu'aratun famastay famastata famastata min ma'rufiha fatazawwaj yace na rantsa maka da Allah mal ayyamu su kwanaki ba koi bane illa mu'aratun face abinda aka baka aro ariya ce famastata duk abinda ka samu hali min ma'rufiha na abin kirki da za ka yi a cikin wannan kwanaki da aka baka aro ba ta zawaji sai kokari ka ci boriyarsa yadda ka san idan ka aro wani abu da za ka yi amfani da shi ta zama za ka bata lokaci ba za ka je ka yi abin da ya kamata ne ka aro mota za ka je ka kwaso kaya a gona zai yiwa kuma ka ce bari ka aje motar nan kawai ka kara wani musulun siyasa ka kama wannan musul domin mai motar nan watakila ya baka awa biyu ne cewa ka dawo mai da kayi shi ma yana tashi aiki ka aro abin nan babur za ka kai matarka anguwa sai yi ko kuma ka aje babur a kofar gida ka shiga ko ku fara fira da matan zai ka ce ki sauri da Allah wani da ya bana aro yana nan yana jira ya ce mun zai je wuri kaza lokaci kaza to haka kwanaki suke da kake rayuwa cikin su aro aka baka ki kokari ka ci moriyar su kafin lokaci ya kuri wa haddathani Muhammad ibn Bakr ibn Khalid al-Qasir kenan ya rasu ka ta 284 قال أخبرنا عبيد الله بن العباس بن الربيع الحارثي من أهل نجران اليمن بعرفات يبان هنا لبري عرفة أم محمد بن عبد الرحمن البيلماني وأنه هنا مولاني دنج عمر بن الخطاب الإمام الحميدي أنا رولة تاشي تشيد واسمع لبي أنا أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace annabi wai ya ce wannan isnadi ne da'ifi saboda wannan Muhammad al-Bailamani mutum ne mai rauni al-Imam Ibn Hajar ya ambata a cikin takarib cewa Ibn Adi ma ya tome shi da ƙarya haka Ibn Hibana a cikin al-Majruhin haka haka shi dan shi shima dukkanin su an tukume su amma dai abin da suke cewa khaslatani min akhlaqil arabi akwai wasu ɗabi'u guda biyu dama ɗabi'u ne na Larabawa tun kafin musulunci وهما من عمود الدين kuma suna daga cikin tirakun wannan addini tushikuna an tada'u an tada'uha an tada'uhuma ba da jima wannan ba mutane za su daina yin wannan halayen da ke ci kila sai aka ce wa ma huma ya rasulullah to waɗannan halaye ne qala sai annabi ya ce alhaya'u wal akhlaqul karima kunya da kuma halaye na kwarai irin wannan hadisan dama kamar da muka sha faɗa jama'a hadisai ne na raqa'iq hadisai ne na fada'il to daka ana sassauci wajen ruwaito masu rauni da kyakkyawan ma'anarsu da kuma ɗaukan izina daga abin da ke cikin su ba shari'a suke shari'antawa kuma kalla za mu ga cewa wannan hadisin ma'anar shi ta dace da abin da muke gani na waki yanzu irin irin wato ɗiban karan mawakaciyar da aka yi wa kunya aka yi watsi da ita abu ne da yake a fili in ka kalli da mutane suke mu'amala da irin shigar da suke da abin da suke faɗa da irin yadda suke bayyana kansu a fili ko a duniyar gizo musamman ana bukukuwa ko ana wasu tarurruka yanzu mu da yadda muka sani muna yara amarya aka wata gidanku sai ku sati ku fuskata sai mun dinga zuwa yara kuna lekawa kuna sata abin nan kallo sannan za ku samu kuka fuskata an ku zo kuna murna cewa ni na ganta na ganta iri kaza ce amma yanzu amarya kafin ma a san wace ce ta buga yi ma duka hotunan ta wanda ake cewa pre-wedding pictures sun buga yi ranar bikin kuma za a zo a gaban uban mijin a gaban uwan mijin a gaban kowa za ta yi rawa ta sa wa mijin kek a baki ko ta sa bakin ta akan bakinsa saboda badala jama'a kuma su iyayen kuma sa su mata kai me ko ne zai dalla mata mai shi kuma ba kama mata kai kaga duk wannan mu'amala ce ta rashin kunya mutane su yi barna su yi fasikanci su suna ba da labari suna ba da labari suna murna ana ziga su duk wannan rashin kunya ce da can mata a garin nan na Zariya, mata ba sa yawo tun da idan sun sa a ta'yan boko jama'a lokacin ba sa fitowa muna yara yan firamare ai ana turo mata daga WTC 90 practice zani ne irin wannan su zani da ka sani sosai da dan da dan kwali a tiku da da gele shiga ce ta mutunci ta Bahaushe ko in yamara ce take wannan shiga baki sa ba amma yanzu ka duwa ga sai kana ji kana gani kamar da malal bane yake bada Allah ya gafarta mishi ce da wanda kila ma da kudin ka aka ciya yakka sai ta sai wannan irin kayan bayan da kaiya ko kanwan matarka da take zaune a gidan ku sai ta sai ta siya ta saka kuma ta wanke ta shanya kana gani ta saka a jikinta ta fita za ta je yarsi ana ganin wai ta waye duk jikinta a fili ko za ta wuce yawan maza za ta wuce ba ta ji tsoro da kuwa ɗaya mai mutunci wallahi idan ta dawo daga anguwa ta ga maza a kofa gidansu ba ta iya shiga wata wallahi sai ta shiga makwabta sai sun tashi dan ta zo wucewa kafafunta na iya harbewa saboda jin kunya amma yanzu sai ta fara musu magana ma ta tsaya a cikin su yana daga cikin mace mafi asara kamar da Umar yake cewa ita ce mace wadda ba ta jin kunyan maza mai iya shiga cikin maza ana group discussion ana tafawa a ci a sha tana ganin ai ba komai ba komai yayi ta ai classmate ɗinta ne ko cousins ɗinta ne to wannan ita ce mace mafi shari da ma'a cikin mata Allah shi kyauta haka nan kuma halaye na kirki kyauta sadaka girmamawa abin nan mutuntawa yanzu ina abin da yake ce mai ciyayya da ma ciyayya ina ga ita kanta kalmar ma ta fita daga cikin dictionary mu na Hausawa yanzu kowa shi da yake ci abinci shi hatta a cikin gidajen mu ba wanda yake ci da wannan wasu da ku za a fito da abinci ko ina a aje shi duk wasu peer group peers za su ci tare ne waɗannan ba za su ci tare ne da haka ko da gidan ku babu abinci ba za ka je mu dan ba za a ce sai a ce ka sai an gana ka sannan za a ci dama kuma san cewa abincin mutum daya a isa mutum biyu sun ci tare amma yanzu babu wanda yake ganin kalar abincin da makwabcin shi ke ci kai ta kanshin mai da ba a ci saboda dogayen katangun nan kamar gidan yari ba su bari ba da gaishe mu gani idan ka shiga anguwa sai kamar ka shiga abin nan sel kawai jama'a sai dai katangu kawai da da karafa da da da da lantarki mai shokin to laka san babu dakali babu zaure babu famfon kofar gida babu randa babu da duk waɗannan kofar gida ake aje su mutane su samu su sha ruwa idan kuka mutum ya zo zara kofar gidan ku za ku je da ku ka dauko mai ruwa ku kawo mishi ya sha yanzu ko ana ganin sai kai uban me kake a nan sai an hada da ashar to kaga da akhlaqul karima sun bace in aka wayi gari ma mutum bai iya taimakon na kusa da shi jama'a mutum yana da arziki amma duk na kusa da shi tana cikin wahala da tsiya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa ba mumini bane mutumin da zai kwana a kushe makwabtansa su kwana da yunwa bai da cikin imani Allah ya tsare wa da sani Muhammad ibnu Bakr ibn Khalid al-Qasir kenan shi ma ila yau da shi din ne ko okay mun karanta wannan wa da sani Abdurrahim ibn Yahya ad-Dabiri wannan malamin mutahami ne jama'a mu kiyaye daga wannan isnadi ne wanda yake maudu'i قال أخبرنا عمارة عثمان بن عمارة وأن عثمان بن عمارة شما أنته ماشي دا دا كريا كما يدى يكي تكون لسان الميزان دا ميزان الاعتدال دا ابن نال إمام الظاهري أبو سعيد عن عن المبارك ابن فضالة توقع وأنما مبارك ابن فضالة شما مدلسي لداما ومي عن أنا عن حميد بن هلال قال دخلت كوفة يتي ناشي قدر كوفة وجلست إلى الربيع ابن حسين نجوكم أبو يزيد الربيع ابن حسين ابن عائد الكوفي ɗaya daga cikin ubbadu ne wannan malami ne na sunna yana da hadisi a cikin kutubu sita gaba ɗayan su in banda in banda Abu Dawud wata rana an taba mai sata aka sace mishi dokin shi da ya kiwata shi sosai to kuma malami ne na Allah aka ce algata malam kai addu'a kawai ka musu addu'a sai ya daga hannu sai cewa Allahumma in kana ganiyan wato shi farawa kenan faghfir lahu wa in kana faqiran fa a'inhu to ya Allah idan farawan nan mai wadata ne amma ya zo mun sata to ya Allah ka gafarta mashi idan ko matalauci ne ya ce ta kawo shi kan Allah ka bashi wadata kai sake sata ke wannan da bana din wani zai iya gaskiya bai bara shi wani zai iya wannan zai zu ya bawa Allah kenan go ya bawa Allah Allah ya gafarta mishi shine aka je gunshi sai ya ce ya ya akhabani abi alayka bi makarimil akhlaqi yace ina horanka da kai halin kirki fa kun biha amilan ka dinga aiki da hali nagari wala ha sahiban ka zama abokin hali nagari wa alam anna alladhi khalaqa makarimal akhlaqi ka sani cewa Allah da ya halicci halaye nagari lam yakhluqha ولم يدل عليها حتى أحبها وحببها إلى آله da Allah ya hadace halaye na kirki sai dai ya kaunaci halayen na kirki sannan kuma ya sanya wa mutanen kirki kauna hali na kirki a dai mun je isna da Ahmad Daifi wa ta sani Abu Ja'far Maula Bani Hashim qala ta sani Abu Bakr al-Madini wannan shi ma yudhaf qala qala Sa'd ibn Sa'id ibn al-As ya bunayya yace ya kai dana innal makarima law kanat sahlatan yasiratan kaga halayen kwarai da a ce abubuwa ne masu sauki wanda kowa zai iya yi la sabaka kum ilaiha al-li'am da hatta mutanen banza ya dinga gogoriyo da su wajen yin abu walakinnaha karihatun murratun sai dai suna da abin kyama da ɗaci a zuciya la yasbiru alaiha illa man arafa fadlaha wa raja sawaba ba wanda yake hakura ya dinga halin kirki sai wanda ya san mutuncin da falala da ke ciki kuma yake fatan samun lada ma'ana da kyauta da sadaka da haƙuri da biyayyen iyaye da daɗe fushi da kyakkyawan zato da kyautatawa marayu kyautatawa zawarawa girmama na gaba da kai duka wani hali da ka sani da kirki da abun banza ne da kowa ma zai da abin da kaga kowa na yi to abun banza ne kawai jama'a ko mun gane wannan kalla ka kalli boko ka gani boko shine asalin misali dawo kowa na iya yi babu wanda yake makarantar boko ya kasa sai dai biliya amma kalli qur'ani ajin ku na hada ku ne kuka fara mutum ne suka sauka suka iya bayan an sauka mutum ne suka iya rike hadda a barrani suna wani karin magana suna cewa gwanin komai ya huta amma banda gwanin qur'ani shi gwanin qur'ani bai aiki ne akan shi saboda lahu ashaddu tafallutan ko to kaga saboda darajar alqur'ani ba kowa ke iya ba kalli ilimin hadisi da yake cewa innahu ilmul mazakir ilimi ne na mazaji kowa na sha'awar sha'awa kowa zai iya ba kalli soja da yake cewa marmari daga nesa kitan na mamaki da yake mutana su ga soja wai a hana su yayin da kwakwalwa ta kasa bayyanta wannan anan kaga ana ta dukan sa a titin ana korin su da gudu da sun shawara ta sai a buɗe gate din cin dubarak na ce duk wanda yake son shiga ya shiga a bar shi a buɗe kamar sati uku ana gurzar su duk wanda ya gudu shi kenan sai a kyale shi illa kilan salaman salaman to duk wanda kuma ya iya tabbata kaga zai iya kenan amma mutane sa san shiga ana ta korin su sai sun ba da cin hanci sai an musu kaza sai an musu kwace irin kasa ce wannan gaba kuma kullum a ce sun ji ba su isa ba yawan su bai kai ba to ka dinga lissafawa haka ala zalika faqis duk wani abu mai albarka mai falala to ba kowa ke iya shi domin in kowa yake yayin babu falala ke ne zama very common eh ka tuna wakar ta bagaida da nake cewa innal kirama qalilu yace ana zagin sa ana cewa su ba su da yawa ce dama ai manya yan kadan ne a cikin mutane eh manya yan kadan ne to haka wannan ma yake game da halin kirki da a ce halin kyauta abun banza ne da kowa zai kyauta da faɗin gaskiya abun banza ne da kowa ya yi ka gulma da take abun banza wai bai babu wanda bai gulma sai dai wanda tashi bata bayyana ba ba taɓa kure shi ba Allah ya tsare mu to don haka yi kokari ka koyi halin kirki don kasancewa kuma sai ka sha wahalar yinsa akwai lokacin da za a nemi ka yi sai ka ji ɗaci a ranka sai ka ji haushi in an ce kawo sadaka sun matsa wa mutane da sadaka wasa wani lokaci ko matar da ce ka kawo kuɗa abinci sai ka ji cewa kai wannan mata ba ta da mutunci kuma ba aikin ta ne a kanka ko mun gane yanzu kaga data da take abin banza waye bai saka data a waye shi abin banza ya shi yasa kowa zai saka kawai ya kona ta data nawa kake konawa a wata kalla da kyau ka gani sadakar nawa kake sakawa a asusun masallacin ango a wannan wata daga kona datar ka akalla naira dubu biyu ba wanda ke gaza kona datar naira dubu biyu duk mai amfani da android na yi challenge ne shi sai dai kawai in dan kallo ne shi a cikin harka amma inda zai yi posting ya ya kaza ya kalli bidiyo ya sauke sai ya ci datar dubu biyu a wata alal akalli to a ce kana saka 10% din wannan dubu biyu a asusun masallacin nawa kenan ɗari biyu to kana sakawa tsakaninka da Allah saboda wancan abin banza ne shedan yana rudan mu mana yi shi wannan kuma abin arziki ne sai mun yi da gaske sai ka yaki shi jama'a sai mu dauki izina game da wannan yace da a ce aikin banza ne to da hatta li'am mutanen banza sai sun yi gogoriyo da ku akai idan ka je makaranta da alkurani sai ka tarar da mutum shida ne a wani ajin a daidai kusa da inda ake hada alƙur'anin nan kana leƙawa sai ka ga wani gidan kallon kwallo sai ga wajen mutum sittin sun ninka waɗannan sau goma kuma da angonsu ɗaya irin iyayensu ɗaya irin yarensu ɗaya amma saboda wannan abu ne mai daraja ba kowa zai samu halin shi to yi ƙoƙari ka zama cikin masu darajar ina fatan muna gani malam ya ce wa an shada babuhum ليس الذم ليس دنيا الا بدين وليس الدين الا مكارم الاخلاق yace ba a samun wani abu a duniyar nan mai amfani sai dai addini shine ko mai addini shine shine abu amfani a duniyar nan yace ita shi kuma addini baya yiwuwa sai da halaye na kirki jama'a mu ji wannan wallahi yana daga cikin abin da ya sa muke yin wannan karatu saboda it is very obvious cewa mu da ake cewa ustazai ko ƴan izala ko masu kishin addini ko multazimun muna fama da talauci ta fuskar wato abin nan display ko in ce practicing na, na kyawun nabi da daman mu ana kuka da mu akan tarbiyyar ba ta da kyau ta inda shaitan ya zo mana kyau duk wanda ya makwabtaka da mu ko surkutaka ko cinikayya ko bashi ya haɗa ko tattaunawa ga wani ko zan mota ya dagu da shi daga nan zuwa fatakul sai ya gane baka da kirki kuma ga kan gebe gebe daga nan sai mu mutane duka hukunci irin kai ce ai da hakuki to yana da kyau mu gane addini baya yi wa jama'a sai da makarimul akhlaq wannan zai ja mutane farko tukunna su kaunace ka sai su sha'awa abin da kake da tare da shi na addini sahabbai an ce haka su suka je gari za su yi mu'amala da mutane kasuwanci saye da siyarwa sannan sai a yi sha'awarsa a ce kuka waɗanda irin mutane ne kuna da alƙawari kuna da mutunci kuna da kyautayi kuna da kawaici sai su yi addini mu ne ya koya mana wannan sai a ce to muna so mu shiga addini akwai akwai wani babban sarki a jahiliya annu'man ibn munzir ibn ma'is sama wanda ya shiga kiristanci a tarihinsa in ka ji labarin shiga shi kiristanci saboda wani kirista ne ya mishi cika alkawari kirista ne aka kama shi da laifi aka ce za a kashe shi sai aka ba shi escape window aka ce ya tafiyarsa amma ka dawo rana kaza ranar tana yi kawai sai ya dawo ce amma kai wani irin sakare ne an baka dama ne baka gudu ba a so a yafe maka ne dokar ta yi sanyi me yasa ka dawo ce ma hamalaka ala al'audati ba'da ma najata bi nafsik qala al-wafa yace man allamaka hada al-wafa qala dini a ina ka koyi ran cikin alƙawari yace addini da sai ce wani irin addini kake ce masiya ce zan shiga addinin kaza shi ne zama kirista daga maguzanci so da haka yana da kyau jama'a mu gane muhimmancin al'adu na gari musamman kuma mutane da suke da falala akan ka malamai sirkai dattawa wanda suka girme ka wanda suka fi ka sanin duniya galibi irin waɗannan mutanen musu muke rena ustazan da suka rena sirkansu Allah kaɗai sai ya iya yawan su su baka ya kullum ka je ka danne ta amma kuma gaban kana musu iskanci da rashin mutunci ko ko malamin da ya koya man karatu wai kawai rana a tsaka sai ka ce wai ka ka mishi kuruji wani ma ya ce ai ba ma malamin shi bane wani ma ya ce ai ya fasa zama ɗalibin ya goge kasusuwan ya daina gaisawa da malamin ya tashi ba anguwa ya je wata anguwa ya ta mai sharri ko wani gari ya aibata shi wallahi jama'a duk wanda ya wannan ba zai gama da harkar ilimi lafiya ba duk wanda ya ci mutuncin malaminsa ya ci mutuncin malami ya ci mutuncin iyaye duka ɗaya ne ai galibin mun san wannan har da idan san cewa dole ya ci mutuncin iyaye to ba a jira sai an je lahira an san kawai a nan duniya Allah yake hukunta shi to haka duk wanda ya ci mutuncin malamin shi haka Allah yake shi ko da yayi ilimi ya wuce malamin ba zai taɓa yin albarka ba ilimi ba ya yin albarka sam saboda rukuni ne a cikin rayuwar makaranta girman malamai me yasa kaga irin boko yanzu baya baya albarka jama'a me yasa saboda wannan zahira sai da ka samu yan boko in ka je cikin university ko FCE kullum suka zauna aikin su kawai zagin malaman su ine wa malaman su albarka da yi musu mummunan fata malami in ya mutu suna murna in ya haddari ko aka sace motarsa suna cewa alhamdulillah mu dauka fa da gaske ne yana da mugun hali ai mun karanta a nan mu yan makaranta an ce wa yasbiru ala jafa'i shay wa su'i akhlaqi ko kayi hakuri da mugun halin malami da rashin kirkinsa abinda aka ce kai hakuri kayi kenan amma me muke zagi aibatawa Allah wajare to wannan sai kwashe gaba ɗaya albarkar ilimi shi zaka ga ɗan boko da dama na wannan ƙarni ba su da albarka a cikin ilimin su kamar da kiku saboda ba su da aikin da ya wuce wannan ba jama'a ni yanzu misali saboda malam makaranta ne na san wannan kuma saboda na sha shiga cikin su in saje haka duk inda ka shiga cikin ɗalibai kai ba sa da ba san kai malami bane to zaka ji suna zagin wani malami dan uwanka ko ka ji ma zagi ya biyo ta kanka ma ba su san kana wajen kuma zagi ne na zalunci kawai kawai ka raba aljanna da wuta ga wanda suka gada ba wa hum la yashkurun to wannan halin jama'a mugun hali ne to sai kuma ya tsallako hakan yan arabiya kuma malami ya koya maka da alqur'ani wai ka bata da shi saboda ya maka bulala ko budurwar da kake so ya yi hu da ita ya aure ta to kai baka da kosisi har da ka izu talatin shi kuma ya ci musabaka ya je saudiya ya samo kuɗi ga kuma yarinya ma sha Allah ya shi zafi maka ita a zo ta kwanta ya kirba ka aure ta ba baka ba wani ya aura ba sai kawai ya ciki da ita shi ke nan gaske ne mai albarka ka koma gefe ka bude ita ka islamiyya kai ba lai abin is very funny ba it's not funny but it's very funny shikenan daga nan boy yayi laifi daga nan ya zama dan ta'adda duk wani asirin shi da ka sani sai ka tona shi a Facebook malamin da ya koya maka alal ya koya maka arba'un hadisa ko ya koya maka makarar tauhid yana da minna akan ka amma saboda yayi wani abin da ba haka kake so a yi ba shikenan ka ka aibata shi ka lalata mishi mutunci a idan mutane Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa da sani Ahmad kuke ina ganin gurin mu ba shi aka ta musamman da ɗayan ko ba wa sai ba na san muna saka shari'a amma wani wurin ne sai an shari da bari mu je kan al-muntaka min kitabi makarim al-akhlaqi wa ma'aliha wa mahmudi fara'ikiha wallafar Abu Bakr al-Kharaiti wanda al-Imam Abu Tahir as silafi ya rere shine littafin mu na uku za mu tashi daga lamba hadisi na 37 inda yace haddathana abbas ibn al-walid ibn khalid kenan mutumin bagadaza ne maqbulin ne shi riwaya يعني إذا توبع أنا أنا أنا أنا تشمش أبو بدر قال أخبرنا قرة ابن حبيب القروي من هذا الذي أشكم أشكم بخاري يا رشيد كتر الإبل أربعين بيو قال أخبرنا زياد ابن أبي حسان وأنكما متروكين كما يد البانية فلا أشكم مشكة المصابيح شريف مشكة ya rawaita wannan hadisi an Anas bin Malik qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah yace man aghatha malkufan ghafara Allah ta'ala lahu 73 maghfara maghfira wanda duk yace maki wani wanda yake cikin bukata malhub shine wanda yake cikin haja yace Allah subhanahu ta'ala zai mishi gafara sau 73 wahidatun minha salahu dinihi wa dunyahu sai daga cikin wannan gafara shine Allah zai gyara masa addinin shi da duniyarsa wa sintani wa sabuna lahu inda Allah yawmal qiyamah sauran kuma ranar alkiyama wannan hadisi kamar da muka faɗa hadisi ne da'ifi Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin alamba hadisi ne 12234 cikin targhib tarhib da'if targhib tarhib yace hadisi ne mai rauni قال حدثنا أبو عمر أحمد بن عبد الجبار المقالدي شما متمن غرون كوفة ne al-Imam Abu Dawud ya fitar da hadisin sa wani malami ne wanda yake a rayuwa kwarai da gaske ya rusu ka ta 272 shi kuma yace akhbarana Abu Muawiya ad-Darir shine Muhammad ibn Hazim as-Sa'di kin ya rusu ka ta 194 shi kuma yace an Juwaybir an Muhammad ibn Wasil an Abi Salih al-Hanafi an Abi Huraira qala Abu Huraira yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allahu fi awli al-'abd ma kana al-'abd fi awli akhi Allah yana kasancewa cikin taimakon bawa matukar bawa ya kasance cikin taimakon dan uwansa bawa wannan riwaya ce ingantacciya al-Imam Muslim ya fitar da ita da Abu Dawud da Imam Tirmidhi duka sun fitar da shi hadisi ne shahararre Allahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhi qala hadathana Abbas ibn Muhammad al-Duri al-Imam an-Naqid kenan Abu al-Fadl Abbas al-Duri rahmatullahi alayhi al-Imam Abbas ad-Duri ya rasu ne a shekara ta 271 قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل بن يونس إسرائيل بن يونس جيكا أبو إسحاق السبيعي يا رسول الشكرة تقريدا ستن لبيو يجي عن أبي يحيى عن مجاهد بن جبر كنان عن ابن عباس قال إن المعروف ليجزي به ليجزى به ولد الولد يجي كاغري شالين كيركي تو جيكا كمان يجي موريسا جيكا كا yana iya cin mori halittikin da kai kalli kisa waɗancan mutane na cikin sautin kafi ko wa kana abuhuma saliha baban su mutumin kirki ne malaman tafsiri suka ce wannan kirkin na baban su shine ya fi su duk inda aka san iyayenka da kakanninka da kirki a aikace mun sha gani duk wanda yake da tarihin kirki a dangantaka siyasa idan kana da wani sanem wanda yake mashahuri cewa wane wane wane yayi wani abin arziki inda aka wannan sunan din sai an tuna da shi sai an masa addu'a in wata alfarma ce sai an maka in wani kirki ne za a yi maka ko kuma ka tare da mutane suka ci gajiya kirkin wannan kakar nau cewa tsohon attajiri ne mai kyauta da sadaka tsohon abin nan baturen gona ne mai taimakawa manoma ko wani abu makamancin haka sai ka ga manyan mutane suna cewa ai ya musu kirki lokaci kaza ya musu kirki lokaci kaza yanzu ga jikansa ko wani dan jikansa sai ka ga su ma wajibi ne akan su taimake shi irin wannan ne yake magana da ba to da haka kai halin kirki ko dan duniya ma kenan ba dan lahira ba ko amma dai gara kai dan lahira قال حدثنا عبد الله بن ابي سعد قال اخبرنا علي بن المديني قال اخبرنا عباد بن راشد عباد بن راشد متوم بصره ne saduq ne yana da hadisi a cikin Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah ya rasu shekara ta 260 Bukhari ya fitar da hadisi amma makaruna shi kuma yake cewa daga wani ya ce wato mu'azzinu masjid Sana'a mai kiran sallah a masallacin garin Sana'a a Yaman kenan yace haddathani Sulaiman ibn Musa an Wahab ibn Munabbih daga Wahab dan Munabbih wannan tabi'in nan mutumin kasar Yaman wanda ya rasu shekara ta 114 wanda babban mai bada labarai ne irin na da da kirista ne babban fasto ne ya musulunta da yana da ɗimbin labarai iri daban-daban hausa bai masu ruwaita daga gare shi to shine yake cewa qala yace i'mal khairan wa da'ahu ala Allah azza wa jalla ka aikata alkhairi ka bar sauran ga Allah Allah ne taskace Allah ne zai kiyaye maka bayanka Allah ne zai baka lada وحدثنا عبد الله بن أبي سالم قال حدثنا عبد الله بن مروان الح- آه الحراني هنا عن أيوب بن تميم قاري أهل دمشق على رمم متانا غير دمشق هكذا قاري شنو على رمم بقى سوى حافظ wannan da Hausa ne ko sai muka juya shi kuma kamar da shi larabci da larabci ƙari shine masanin alqur'ani mukuri shine gangaran amma hafiz to masanin hadisi kenan amma yanzu kaga sai muna cewa hafizi sai sai mu ce masanin qur'ani to wannan wannan namu ne local ne wannan ba larabci ne standard ba ko an gani da aka ƙari ake cewa wannan malami masanin alqur'ani rasuwarsa shekara ta 200 a garin Dimashqa yake cewa an Usman ibn Abi al-Atika qala sami'a Ka'abul Ahbari rajulan yunshidu Ka'abul Ahbari shi ma dan uwan wancan ne tsohon fasto ne masani na At-Taura da Injila ya ji wannan rera waka yana cewa man yaf'al al-khaira la ya'dam jawaziyahu la yahliku al-'urfu bayna al-lahi wan-nas man yaf'al al-khaira duk wanda ya aikata alkhairi la ya'dam jawaziyahu baya rasa alherin wannan abin da ya aikata in dai ka aikata alkhairi za ka samu ladan shi insha Allah ko da a ce misali ka ba da sadaka ne sai ba ta kai inda ya kamata ta kai ba kai ladan ka yana bara an zo ana gidan masallaci sai ka kawo sadaka bulu sai zama tsautsai ya sa bulun nan sai ya fashe ba saka shi a gidan masallaci to ba komai Allah ya gani kun tuna hadisin wanda ya ba da sadaka ya bayar sai kuma dan shi ya ce yana da bukata sai ce ni ban yi ne baka ba har suka yi mukhasama zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin da sarihi sai annabi ya ce mishi ba komai ladan ka ya tabbata zaka koda masu masu zuwa su anshi fatu da sauran abubuwa da suke ansa na mutane za a kafa gidan TV za a yi masallaci za a taimaki marayu sai suka taimaki kansu to su ne su ne suke da matsala amma kai da kabar Allah ya gani insha Allah ladan ka ba Allah ba zai fasa baka ba saboda wani yayi kwalaci Allah ya gani ina fata mun gane wannan yace to la yahliku la yahliku al-urf bayna Allahi wan nas shi abin arziki abin kirki baya sawarwar cewa a tsakanin mutane haka nan Allah ma baya sawarwatar da shi wannan baitin wakan Hudayya ne wani mawakin nan mai mai iya cin zarafin mutane a wakan Allah ya gafarta mishi qala ka'ab qala ka'ab da ka'ab jonas yace inna hadha la fi tawra shi ai irin wannan karatun da mawakin da yake akwai shi a taura ba وأنشدني محمد بن علي المصري آه افعل الخير ما استطعت وإن كان قليلا فلست مدرك كله ومتى تفعل الكثير من الخير إذا كنت تاركا لأقله يتشي افعل الخير ما استطعت يبقى قريك أيكة الخير إيا إيا وكا وإن كان قليلا كل أنك أني اتك النار ولو بشك تمرة falaisa falasta mudrika kulli dama baka isa kai alheri duka ba zaka yi wanda zaka iya wa mata taf'alul khatira dama yaushe zaka iya mu da yawa min alkhairi cikin alkhairi in kunta tarikan li aqalli in ka kasa yin kadan yaushe zaka yi mai yawa mu talakawa kullum muna zargin masu kudi da manya ba sa taimako ba sa taimako talakawa ba sa taimakon marayu ba sa kaza ba sa kaza to sai ka dinga lissafawa kullum wanda yake da miliyan goma 10% ɗin miliyan goma nawa kenan miliyan ɗaya eh miliyan ɗaya ko ai yayi yawa mako yayi yawa a ce misali 5% shine dubu ɗari biyar ko ya kamata wanda yake da miliyan goma ya bada sadaka dubu ɗari biyar ya kamata ya iya ko kana nan ka zargi shi ta biyu wannan sadaka ba kai kuma kana da naira dubu goma 10% ɗin ta shine ɗari biyar naira ɗari biyar kuma ka baka ba ɗari biyar ɗin kaga irin zunubin ku ɗaya in aka lona percentage ɗin to in ka kasa yin kyautar ɗari biyar a cikin dubu goma ran da kake da miliyan goma za ka yi kyautar rabin miliyan shi ne ma'ana abu ko mun gane in ka kasa yin kyautar har suka ƙarar suka ba za ka iya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana da garken awaki aka ce dirran da aka haifi wata akuya suka zama ɗari da ɗaya sai ya cire ɗaya sai ya sadaka ko ya kyauta ko ya sa a yanka raba nan kasi yawa to ka saba da wannan in rigunan kan biyar ne ranar duk ka samu ta shida to cire wata ka bada kyauta haka hula in dubun ka ɗari ce ranar ka samu dubu ɗari da ɗaya to cire ɗayan sai ka kyauta ne in ka saba da wannan cewa duk sanda ka ƙaru to ka ƙara ladanka a cikin taskar ka ta lahira in baka saba da wannan mutu ba za ka iya kyauta ba da za ka iya sadaka ba ba za ka iya yin duk wani aikin alkhairi ba shi sa in san da kuɗinka ba su kai nisabi ba ka kasa yin sadaka in sun kai nisabi zakka za ta maka wahala da haka wani yanzu akwai mutane dama suna da kuɗin zakka ma ba sa iya yi suna ganin gaskiya suka yi an cuce su wallahi yau shi za ta yi kawai su zaki one over forty kawai su bayar haka gaban za ba wai su saka a cikin wata harka za ta kawo kuɗi ba saboda kafin su kai wannan nisabin ba su saba da yin kyauta ba ne Allah shi kyauta وحدثنا نصر بن داوود الصاغري قال أخبرنا محمد بن عمر المعيدي قال أخبرنا بقية بن الوليد قال حدثني المتوكل يسرها عن بقية بن الوليد ابن يحيى الطائي الضرير كنا وني الكاليني ميروني أحاديث عن حميد بن العلاء ابن أبي وهب شما متمن كوفة أما سكانيش عن أنس بن مالك daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah ha wato isnadi ya saki koro rikin وحدثنا علي بن داود القنطري قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال أخبرنا بقية بن الوليد عن المتوكل القنسريني عن محمد بن العلاء عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضى لأخيه المؤمن حاجة wanda ya biya wa wani dan uwan shi mumini wata bukata kana bi manzilati man khadama Allah ta'ala umrah zai samu ladan mutumin da ya tsawon rayuwarsa yana ainihin yi wa Allah subhanahu wataala hidima wannan ma isnadi ne zai wa haddathana abu yusufa yaqub bin ishaq al-qallusi قال حدثنا الحارث بن محمد الزرير قال حدثنا ابو كدينة ابو كدينة شنو يحيى بن المحلب عن عمر بن زائدة قال يتي كنت اذا رايت سعيد بن جبير na kasance idan naga malam Sa'idu dan Jubair wani kasurgumin malami ne da ba cikin manyan malamai cikin atba'u tabi'i ko cikin tabi'ai kai mako daga cikin mujabud da'awa wali ne shahidi ne mutumin kirki ne malamin hadisi ne malamin alqur'ani ne malamin tafsiri yana daga cikin manyan tabi'ai Sa'idu dan Jubair an kashe shi a shekara ta 95 shine karshen mutanen da Hajjaju ya kashe an san kisa rai ko to wannan mutumi da duk darajar shi dinnan da duk kirkin sa jama'a da duk ilimin sa daliban shi suka ce annahu rahibun kai ka ce fasto ne wato irin fastoci na da wanda wayanda wayanda menene idan sami umma mun zai rinka tara ayyuhum tafidu min azami menene a ba wannan ba wala tajanna ashadun nasi adawatul ladina آمنوا اليهود والذين أشركوا لنا أقربهم ولد الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنهم منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إليك ما أنزل الرسول ترى عين تفيد من الدم ما عرفوا من الحق ويقولنا آمنا to irin waɗannan fasoci ake magana masu kankan da kai sufaye cikin kiristoci da makamantansu yace kamar haka ya tufu fi a ja'izil hayy yana zagayawa gidajen tsofaffi tsofa wadda ba ta da kowa wadda ta riga ta tsofa ba wanda yake kula ta wata ma ba ta da 'ya'ya ko jikoki ko sirkai ko kuma ba su damu da ita ba wannan malami sai dinga zagawa gida-gida la kunna hajatun ashtariha in ya shiga gidan tsohuwa ya gaishe ta ya mutunta ta ce baba kina da wani sako ne a siyo miki a kasuwa dan gauye take sakawa a a abin nan dinta a kaskwanta ko goro ko wani dan abin da wata wata yar bukata ta tayo da kullum ya sake fita ya sake shiga gida ya ce la kunna haja haka yake bi gida gida yana an so aike yana yi ma dattawa tsofaffi marasa gata malami ko dai kowa ilimi a unguwa halal da kuma kana nan ana ana ana ana maka sallama baka amsa saboda mene saboda kai limamin tahajjud wanda in azumi ya wuce baka da aiki الله شكوت وحدثنا عبد الله بن أحمد الدورقي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سحامة ابن عبد الله الهزاني أنا جاكما سحامة ابن عبد الرحمن بخاري ابتدى حديث ساعة العرب المفرد قال قدم علينا أنس بن مالك فحدثنا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنس بن مالك يا ذو ترانيك بام لاباري تشوا ونمت يا ذو من الله صلى الله عليه وسلم فذكر حاجة وفقرا يا أمبتي بكاتا دا تلوش فأقيمة الصلاة سيأكتا دا صلى فتعلق به الرجل فقام معه حتى قد حاجته aka tada sallah sai mutumin ya nacewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da annabi ya tsaya ya biya mishi bukatar shi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ci mishi kabari sai mun gama sallah kabari sai na samu lokaci kai kai ka cika naci ana jira shi a cikin sahu amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ainihin saurare shi sau da annabi sallallahu alaihi wasallam yake girmama ashabul hajat to yanzu wannan ma fa kaga haja ce ta mustahabi ne saurare shi ba dole bane amma kai yanzu za a je ka a wani wuri wanda aikin kake nan saurara bukatun mutane amma baka da ka saurare su saboda ta tafifi likita ne kai ko na ko malam makaranta ko ma'aikacin office ko a wata hukuma ana biyan ka kuɗi ne ka zauna a wannan wurin saboda duk wanda zai da bukata ka saurare shi amma su zo kai musu fada kai musu masifa ka ci mutuncin su ka wulakanta su ka anshi cin hanci ko kuma su zo ma baka an ce ka zauna karfe 247 da ake cewa karfe awa 24 a kwana ba kuma ana biya ka kudin wannan kwallon da kake a matsayin ka na jami'in hukumar lafiya kuma aikaci a hukumar NHIS ko dan sanda ko wani jami'in tsaro ko wani wanda yake zauna duk inda ake bukatar shi amma za a zo ba za a same ka ka tafi ta ka sabga ko kana ta bacci ka kashe waya an san maka magana kuma ka aibata su ka musu ashariya kai musu jabberanci to jama'a wani irin hali ke na wannan muke wani irin albashi muke karba irin wannan rashin mutuncin da muke ko a ce kai lecturer ne an baka dalibai ka duba su fi ta neman ka sama ko kasa ruwa a dalilin su rasa ga project sun gama baka ya kake kana ta karatu sabga har ma wa mutane sa dauka ai lecturori su ba sai sun je gurin aiki ba sai san da suka gada ba ai na ka ce baya cikin condition of service asan haka talakawan gari ke roka ai lecturer ai awa biyu ne kawai babu inda ka ji haka ba tsabar abuse of office ne kawai irin namu ne ya Najeriya wallahi babu inda aka faɗa haka hasali ma a condition din in zaka bar gari kwana daya sai ka nemi exit akwai exit form da sai ka cika sannan ya halasta idan kai ma'aikaci ne a ABU ko BUK ko Fatakot kafin ka fita ka bar garin Fatakot ko garin Zaria ko A ko Kano as the case may be sai ka cika wannan exit din an kai ba sai sala ya endorse maka amma wani zai iya wata biyu baya garin kuma gani muke ma wai daidai in ka je asibiti haka za a ce akwai consultant sai a yi sati shida wani ba gan shi kuma shine in charge shine responsible ga waɗannan marasa lafiya shine highest personal that is responsible for them dole abubuwa jama'a su rikice mana gaba ki ɗaya marasa da zafi kuma duk masu irin wannan abun fa muke muke da bakin kuma mu je muna aibata wasu wasu cewa ba sa kula da aikin saboda su zaɓaɓɓu ne ayi an zaɓe su constitution ya ce in sun yi ba daidai ba mu faɗa الله شكرا قال حدثنا عبد الله بن احمد بن ابراهيم الدورقي قال اخبرنا احمد بن نصر بن مالك الخزاعي قال اخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن ابي قال سمعت يحيى بن عقيل قال سمعت قال سمعت ابن ابي اوفى يقول yace na ziki na gidan gida Abu Aufa yana cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance la yastankifu baya jin kunya an yamshiya ya tafi ma'azza'ifi tare da mai rauni wal armila da bazawara wadda mijinta ya rasu fa yafruga lahum min hajati ya biya musu bukatunsu irin wannan ne yake samun wasu ɗan takife suke mashi muguwar fasara ko sai biyan bukata sai wata muguwar fasara saboda a cikin zuciyar shi akwai muguwar manufa to kaga dai akwai namiji zaka in zaka yi muguwar fasara sai ka kara hada namijin ma me bukatar da bai biya mashi aka can ma an ce namiji lafazin alhada a larabci kwata-kwata ma baya zuwa da wannan ma'anar sai da irin wancan abin ne sai da muka fassara shi mu da hausa muke cewa mutum ya biya bukatar iyalinsa ko sai muka sake komawa da larabci kuma sai muka ce mishi hada kamar wancan na ƙari da hafiz Allah sa kun gana abin da gidi amma hada a larabci ba ta ba da wannan ma'ana abin da gada wannan ana shine qada'ul watsari idan qadaw minhunna watara amma haja ko dai zama shiga ban daki shine yake bada ma'ana haja al-khala ko kuma haja fatawa amsa fatawa shine anan ko haja amsa wato bukata ta kudi shi ma shine anan ga hadisin al-Imam Darimi wanda ya bada labari cewa Muhammad dan Sirin ya kasance idza masha in yana tafiya fatabi'ahu ahadu sai wani ya fara bin shirin da ake bin malamai sai tsaya ya ce alaka haja kana da bukata in ka lahu hajatan qabalu in yana da bukata sai biya mushi to an ma zaka ce to luwadi ne shikenan kai ne mu fasara ma'anan yana tambaya ya amsa mushi ko yana neman wata sadaka ko kyauta ko kwatancen inda zai bi ya kwatanta mushi shine ma'anarsa sai kuma damuwa ana ce mata ita ma hada damuwa da ke damun mutum a cikin ransa abinda zai faɗa a ba shi shawara abinda yake kai kawo a zuciyarsa shi ne Allah yake cewa illa hadatha fi nafsi yaquba qabaha damuwar zuciya tsoron abinda zai faru ga yayin shi ka aiki yaranka ko ko ka aika shi wani gari a ce irin da muke bala'i san yaran ne dan ka ya tafi NYC wani gari hankalinka na kan shi ko shine illa hadatha fi nafsi abi kenan kullum kana ta buga waya kana neman ya za a yi a canza mishi a dawo da shi kusa da gida da sauransu ka ki barin shi ya zama mutum independent to wannan shine damuwa din sannan haka nan alhubbu fil qalb ana ce mishi haja san wani abu game da Allah yake cewa game da ansa wala yajid fi sudurihim hajatan mimma uti daga dai ka bibiyi ma'anar lafazin haja bai ɗauka ma wannan ma'ana aslan ba bai ɗauka a larabci amma saboda tunanin da muke yi da hausa muke yi shi sai kuma mu rakkaba shi da larabci wannan yana daga cikin matsalar wato karancin fahimtar yadda yare ya sa gaba Allah shi kyauta to zama dai kun dai abin da hadisi yake koyar da mu shine ko da kai ne liman ko gwamna ko sarki ko shugaba ko duk wani mai daraja idan wani mabukaci wanda bai makaskanci ne ya tsayi da kai a hanya kaga alama yana da bukatar dutse ya ka saurare shi ba masaila fala tanha da ya tafiya masa bukatar shi zaka iya wannan zai zai zai sa wato kasancewa kai ma dan adam ne kamar kowa sannan kuma zai aunatar da mabiyanka ko al'ummarka ko subject ɗinka zuwa gare zuwa ku gani jama'a a cikin wannan hayaniyar da ake ta irin demokradiyyar nan aka samu wani gwamna ko wani ciyaman ko sanata yana kwatanta irin wannan abin ka zuwa ga yadda mutanen yankinsa ko kwantoshi za su ƙaunace shi za su ga cewa ta ajiya musu komai saurara sa kawai da zai ko ya rage musu hanya a mota ko ya suna kasa masara ya tsaya ya siya ya ci ce a gwamna ya sai masara a gurinta da ya kunya bata hamsin sai ya bata dubu ɗari kuɗin masara ta misali ko ya shiga wani wurin da ake sai da koko da kosai ya sha ai wallahi wata ta more a rubuta ciyaman ya sha koko da kosai za ga har na ma suna yin wannan dabara fa jama'a a kudancin Najeriya ai ta nuna su a tashar yada labarai ana ganin sun zama wasu kiddisai mamu bara mu ba a ganin su ko ko irin da suke zuwa ma da jana'iza da daurin aure sai sa takara ne suke zuwa sun san ga takara ba ku sake ganin sai bayan shekara ko kuma da yake Allah ya yi mu ga mu sunan lusarai ko mu ci gaba da saurara su kuna bata kanmu lokaci Allah shi kyauta za mu saurara nan sai Allah ya kama darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi